gado ko yau za mu tashi kitabun mawali asbabuha dalilan gado na saboda dangantaka mun gane ko wa wala'un da walitaka wa nikahun da auratayya duk abin da zai sa a gadi mutum in waɗanga abu guda uku ne asbabu mirasul wara talatan zarahabi yake cewa kullu yufidu rabbahu alwarasa wa huwa nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da hunna lil mawarithin sabab in dai ba waɗannan abubuwa guda uku ba kai karka mai da muna majalisi kuma na abin gashi kamar da muna shi na tasawufi kuma ko kuma na irin masu ɗabi'a na Allah baka lafiya suna sa yana farke farke kuma kar ka zama haka nan ka zanta eh ka bari haka nan salafi gaji bari haka nan bayan haka nan annan duka suna da cikin illoli waɗannan abubuwa ba ma buƙatar irin waɗannan abubuwan nasabun dangantaka wa wala'un walittaka wa nikahun da auratayya babu wani abin da zai sa a yi gadon mutum a duniyar na in ba waɗannan abubuwan guda uku ba ko dai a ce wani ɗan uwan wani ne ko a ce wani bawan wani ne ko a ce wani ɗin nan surukin wani ne ko mijin wance ne wa mawani uha abin da ke hana gado kufurun kafurci wa riƙun da bauta wa qatlu amdin da kisa da gangan wa qatlu al-khata'i an diya hakan nan wanda ya kashe na kuskure ana hana shi akan diya amma yana gadon dukiya wala ibrata ba lura bi taghayyur ba'da al-maut wa qatil al-khata'i an diya shine wanda ya kisa da gangan ana hana shi akan gadon diya amma yana gadon dukiya wannan shine ishlaka rizqun ishlaka rizqun salafi menene ishlaka rizqun موانئ الإرث إرش إش لك رزق أغني أكسان إش لك رزق بكو مال عبد الحميد أنا ما آه بك ما إش إش لك رزق يا جماعة مال سعيد إش لك إش الإرث نعم adamu istilal dan da an ka haife shi bai koka ba bai koka ba kaga babu alamar rayuwa gare bai gado ba a gado shi shinu shakku fi sabiq ilmauti mutane guda biyu ne magada guda biyu gini ya faɗo musu sun ka mutu to wa zai gadi wani da uba ko wani dai magadan shi su gade shi amma wancan cikin su babu gadayya a shi laka dai a ba da banzawancin hurudul muqaddara ne lamun fa waladul li'ani mutumin da ya gama ta shi da ciki ya rantse ba dan shi bane ka gane yanzu sai dai ga da mahaifiyar shi ba dai uba ba tunda uban ya kore shi kafin a kafin kufuru kafiri bai gado ba a gado in mutum na musulmi uban shi na kafiri ko uban shi na kafiri shi kuma yana musulmi babu gadayya tsakanin su sai ira'u rikun bawa bawa bai gado ba a gado shi abin da ya mutu ya bari na shugabansa ne zayu waladin zina dan zina bai gado ba a gadon shi sai dai da sura guda ɗaya wanda in mai shi ya riskar da shi daga cikin zuriyar shi kuna ba shi gado domin me za ku yi mishi in mutum ya yi ya yi banna ya samo ɗa na zina kuma ya riskar da shi ya yadda da shi ya yi ku ba shi gado ya ba da kansu kuma ya sanya shi ma cikin takarda haihuwar shi ma cikin takardun yayan ɗan yan shi na shi ne to ita ce ɗan ta bai sani ba bai alwa a kuye
wannan matsala wannan matsala ta kai za ta faru ma ba ta ba faruwa ba ta faruwa ne mata mai aure tsorara mata mai aure bayan da za a yi ka kore abin da ta samu me yasa mata masu aure suke banna domin ai su suna cikin sutura yanzu yanzu yanzu yanzu ya za ka gane mata don ta haihu ka ce ba ɗanka ba ne sai da hanya guda ta li'ani in kai yarda kana da wani ƙaƙarar ƙwaƙwaran dalili kenan shine ka rantse ba naka bane amma yanzu matar da ana zaune da ita cikin gida ana amfani da ita ta je ta yi amfani dinta kai ka san da ita ka ce wanga da ta da ta haifa ba na uban shi bane shi mutuwa mutuwa ya yi ya bar ya bar ta da ƴaƴa aka ba su gado sai ta tambayi malam kamar ƴaƴan nan ba nashi bane kuma an raba gado yanzu yaya ne amsa a hankali ba nashi bane yanzu bata gaya mai ba nashi bane bai haihuwa sai bayan ya mutu sai bayan ya mutu take tambayar malam Ah, wannan wannan wannan su sutura da sutura Allah a wuce hukunci shine a sutura da sutura Allah a wuce abinda shi ma yake tambaya ta yi mai Mm, tace tsoron Allah na ta kuma ta zuba sama ta kai mm.
tace mun mai gidan ta mun ta ba ya kuma har ba gado tace amma ba ba da wanda Allah shi La ilaha illallah.
kuma ta wanda fada mu kowa ba sai shi yanzu a ba ta yake za ta taba ta kai A- amaran ya kamata ya ce ya san abin da za a yi domin a nan ya nan ne za ka zo da ka'idan man satara musulman ba abin da za ka yi domin nan da eh da ta tauro sai ki ce ki je ki tuba ga Allah a wuce wannan wuri eh ki tuba ga Allah a wuce wannan wuri shi kuma malam ya kama bakin shi kada ya taba cewa wance ta ce kaza kun gane ko domin nan in kun ka lura abin da zai biyo baya bannin da za ta biyo baya ta fi za za a wargaza gidan ne gaba ɗaya su kuma waɗannan yaran da za a cima mutunci ne Allah ya su bayan Allah nan mai Allah ya su ba su nan laifi ma zan buhu kenan nan yanzu abin da za a yi a sutura da sutura Allah ta sai ta istighfari ga Allah Allah la Allah ya gafarta mata amma yau in an ka wargaza wannan akwai wani abu fa in an ka wargaza shi fa bannar da za ta biyo baya ba gyara ne za ta yi ba kenan da nan malam sai ya ce mata to yanzu ke ga dai mijin baya nan ya riga ya koma ga Allah ke ga kin yaudare shi ke yaudare Allah ki tuba ga Allah sannan ki roƙan mai gafara kuma ki kama bakinki shikenan kuma ƴaƴanki Allah ya ruha musu asiri wanda tuna shi kada domin wanda yana bayyana waɗannan yaran ta tona musu asiri gaba ɗaya sun karye kuma kuma ba su koma tashi a cikin al'umma wannan abin na kashe ta malam a fadin za a wani ama akan
a'a babu iya mai mata hukunci kuma ruwan zahiri eh eh me ya dalili mm mm wani abu la la la ruwan zahi kun san kun san wannan al'amari kada mu yi mu mutane hukunci kada mu yadda mu ne mu hu- mutane hukunci ruwan zahi a amilin nasu bi zahirihi watruk batinahum li khaliqihim duk mutanen da za ka yi mu'amala da su kai mu'amala da su a bayyanan su amma koyin su sai Allah ko mu ya san mu sai Allah da hakan nan in kyautatuwa ta zo maka mata ta ce maka ta musulunta ta gane karka ce mata bata bata san Allah ba a mu dauke su akai an san Allah din shikenan in wani abu daga baya ya bayyana gare ka gare ta madalla mu dauke shi a haka yau ya riga ne kenan ya ce yau yau shi shi ya ruwan zahiri a dama shi ruwan zahiri yau ya mallaka wa ma'alai a gane to kuma akwai abubuwan da yake yanzu mutum ne mutum ne ya je misali ya je yi zina ba wanda ya gan shi sai Allah yanzu ko a daular musulunci ke kama bakin shi a wuce shi ne ya ci ko ko yanzu ya bayyana ma alkali ya mai hukunci
ya kama ba ya kama bakin shi amma inda ya bayyana da shaidu sai kuma a tsayan mai da haji ka duba fa ka ga manzo Allah alaihi salatu wassalam da yanda ya zo ce mai yayi zina annabi bai kamsa mai ba yace ko ko kaza kai ko muqabala ko kabbalta ko kaza kai ko ka sha wani abu ne don annabi ya kare mai mutunci ne amma in mu ne yanzu ga so muka kawai mu ce a yayi haka ne wallahi akwai wata matsala da ni shiga cikinta wani alƙalanci da wani ɗan agaji da wani maganin malamin mai mai wa'azi wallahi ɗan agaji ya je gidan ma- m- matar eh, malamin abun yana son ya yi nuni ni zaunar da su ni ce musu to ku daina kai kai kuskure kai ka yafe masa ke mai laifi ce yanzu abin da za a yi kawai a ta Allah ku dukkan ku masu mutunci ne yace a kashe maganan nan wallahi kuma maganan nan ta kaso ila yau ka haza yau inda yau an fantsa mata ya kake ganin waɗannan mutane ko kuma inda gudan ba yana nufin ya gudu ya tafi wani wuri ni ce mai ba ka zuwa ko ina wallahi zama za ka yi tare da al'umma man satara musliman duk wanda yake ba ɗabi'a shi bane cikin mu kun ka ga yayi laifi wanda ba ɗabi'a shi bace da wannan kun ha mai asiri amma in ya zama yau yayi gobe yayi to ku bayyana shi amma idan kuskure ne ya dauke shi to ku ruwa mai asiri wa da me yasa da mutuncin ka zaka yawan gaburon zahi da mutuncin ka me yasa zaka ka kaza ka gane ko sai ku amma yanzu ku so ku so duk ƴan uwa ku same su da kurji da tambo wannan ba daidai in ka in ka rauna da ƴan uwanka to da wa zaka zauna Wani ma'ana da sun ade na sunna dukkan alalata mana har ma to da hakan nan jama'a irin waɗannan abubuwa duk abin da bai bayyana ba ku yi kokari ku kare shi wanda ga wannan laifin ku zaunar da shi ku ce wani bari ai wari Allah ya suturta ka kuma duk mai zunubai fa Allah ya tsowa mai asiri wa ya san da fa Allah ya ruwa mai asiri ne radda Allah zai kunya tashi in bai tuba ba wallahi sai ya yi kowa kasantuwa in kana dan wani abu wanda Allah bai so ka daina shi tun gaba ne Allah ya kunyata ka domin radda kunyatawa ka za ta zo fa kai wargaje ne za ka zo da hakan nan mu kiyaye da haka wannan mas'ala sai a kama baki da matar sai ka ce malam ya ce mata ta kama bakinta shi kama bakin shi da bar ƴaƴanta su zauna lafiya da neman mamijin ta gafara da nemi gafarar Allah la'alla tun da ta tuba inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a ba shi kenan ba kai fa Allah Allah ne kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ba yana salafi ne da yake sai kai mutane wuta
shi ya ce ma wata da imani kun gane ku malam yace wala ibrata saura bulaqatul qafu wa qafun qatlu mutumin da ya kashe wanda zai wa iza qataltum nafsan kenan fa da'atun biya wanda ya kashe wanda zai gade shi ba zai gade shi ba dai idan mutum ya kashe mutumin da zai gade shi ba zai gade shi ba ka ɗa ya kashe uba uba ya kashe ɗa wala ibrata babu lura bi taghayyuri ba'da al-maut da canzawa bayan mutuwa bayan mutuwa bayan an ce babu gado tsakanin musulmi da kafiri uba na musu na musulmi kana ɗa na kafiri yana ganin uba ya mutu sai ce na musulunta ce bayan al'ada kenan bayan kaga an mutu kuma za a ci gado illa sai dai luhukun nasli sai dai riskar da dangantaka idan riskar da dangantaka idan mutum ya mutu ba a san da ware dan shi bane sai an ka samu shaidu sun ka ce to cikin ƴaƴan shi fa akwai wani to bayan ya mutu ku riskar da shi kun ga yana da bambanci tsakanin riskar da dangantaka da bambanci tsakanin musulmi ya musulun kafiri ya musulunta bayan mutuwar mahaifinsa musulmi kun gane ko وفي إبهام الموت أكثر رفافيا متوى يرث كل الأحياء ورثته kowane magadan magadan shi za su gade shi mutuwa ce rufaffiya ɗa da uba miji da mata sun mutu ƙarƙashin wani accident ko kuma sun mutu ƙarƙashin gini wanda ya ruska da su to yanzu ga bayan sun mutu hakan nan sai an ka zo an ka iske da miji da mata ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba amma inda za ku zo ku iske mutuwa na cewa diba bin matan nan sai an ce ai matar ta mutu sai a ce to ai miji ne shine matar ta riga mutuwa kenan miji zai gane ta amma yanzu da sai an ka zo sai an ka iske yana ku ba ni ruwa ku diba ana an ka zo gaba ɗaya sai an ka iske miji matacce mata matacce ba a san wa ya riga mutuwa ba to yanzu da kai miji magadanka su gade ka mata ma magadanka su gade ta wannan shine ne la ba'dhum min ba'd banda sashi da sashi miji bai gadon mata mata ba ta gadon miji wa yumna'u min aljanin kuma ana hana gado daga tayi ina adamul istihlal kenan sai ce illa ko walahu wa yumna'u min aljanin walahu ana hana ya gado kuma ana hana a gade shi ana hana yayi gado ana hana ya gada illa bi amaratin tadullu ala hayati sai dai da alamar da za ta nuna cewa wannan yaron ya akwai alaman rayuwa gare shi ko da ya sauko sai yi tari ko ya aci cewa sa'annan ya mutu to shikenan yanzu sai ku sanya alama akan cewa yana da rayuwa kenan yanzu ga sai a gade shi sai a gade shi wani zai yi mamaki ce to me a gare to dama wasu yara dama suna da dukiya gaba na haife su wani tun ana da ciki ake tanadi a ce wanga na wani kaza ne wanga dan maraki na wani ne wanga na kaza ne wanga na kaza ne to wannan yana zuwa ko ya mutu shikenan sai magadan shi su gade shi walwa da tuna ko nan za mu tashi insha Allah
nan sati mai sa Allah ya kai mu da bai ta samu jami'ul jami'ul bayanin da yanzu wa fadlihi ibnu abdul bar